من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ɗan uwana musulmi ne mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan haka ina mana makamin da lalai da Allah subhanahu wa ta'ala cikin iko da yarda tare da tausayin sai ma madama kawo ci gaba da wannan darasi na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai karin albarka wato masjidu shekul islam ibn taymiya muna fatan Allah ka albarkaci al'ummar wannan guri da sauran wannan yanki na baki daya bisa sauraron karatun alqur'ani da muke Allah ka saura mana bizani Allah muna roƙonka duka abin da zai jawo mana matsala a wajen rashin gudanar da karatun nan Allah kafin ka kosa ka magance mana muna cikin suratul muhammad ko kuma suratul kita ko suratul kafirin duka sunan kowanne ya je rubuta wato sunan ya dace da ita idan ka kallaci ayoyin da suke cikinta jiya mun tsaya kan daidai aya ta sha biyu wato ita wannan aya ta sha biyu da muka tsaya cikinta Allah yana magana akan waɗanda suka yi imani yana shigar da su cikin aljannatayya kuma waɗanda suka kafirta su ba su da aiki face shi da shakawar sai bibiyar ainihin san zuciyarsu Allah ya ce wuta ita ce makomar Allah ka tsare sai Allah ya ce wa ka ayi
بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم
Allah mai girma da ɗaukaka yake faɗa mana ya ce ya Muhammadu ka yi haƙuri wa ka aje bi ma'ana kan min ƙaryatin wuri a halala da yawa al'umman alƙaryu da suka zo kafin waɗannan mutane naka wato ƙurayshawa iya ashaddu quwwatan min ƙaryatin su sun fi ƙarfi da ainihin me da ainihin wato basira wato da ci gaba da irin ni'imomi da arziki da suke ciki waɗancan da irin ƙarfinsu yadda muka siffanta cikin darasi da ya gabata da irin tsayinsu girman jikinsu Allah ya ce duk sun fi mutanen wannan alƙarya ta gama amma Allah ya ce allati akhrajat ka waɗannan da suka fitar da kai daga cikin wannan alƙarya ta ka Allah ya ce a halaka na mun halakar da su saboda haka kamar yana cewa kai akwai wannan ma za su barka abin da ka zo da shi shine gaskiya kuma sai ya zartu yanzu da Allah da bai zartu ba za mu same shi saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala shi ne gudanar da addini idan Allah ya baka dama to ka ji tsoron Allah ka yi iya kokarin ka taimaka ta bangaren ka yadda addinin Allah zai samu tafiya in kuma baka yi ba sai Allah ya turo wanda kake rainawa sai ka ga yayi abu kuma addinin ya ci gaba Allah kai mana muwafaka saboda haka Allah ya ce ba a halaka na ai allati akhrajanka ahlakana hum fala nasira lahum ko ba ta da mataimaki wallahi yanzu lokacin da aka kashe waɗancan Qurayshawa manya waɗanda wana wana wana kenan dan Allah lokacin da aka kashe su mu dauki misali a shi Abu Jahal shine komanda na ainihin yaki to Allah lokacin da wasu matasa ɗan Madina suka kai shi har kasa sun masa raunin da ba zai iya tashi ba Abdullahi dan Mas'ud ya zo ya kara ba shi ya sare kansa da Allah idan misali lafi da kusa suna aiki ba za su taimake shi ba. To amma da ya kamata a ce ya gane addinin Allah shi ne addini to amma tun da kan mutane bai gane haka ba sai da ya tafi kara. Allah ka tsare mu. Saboda haka Allah ta baraka wa ta'ala ya ce bala na sai bala. Sai ce a man kana ala bayyana. Yanzu a ce wanda ya kasance bisa hujjoji da dalilai min rabbihi daga ubangijinsa. Wa kuma mu'minuna sune mu'minai. kamar ku yi da su a ma'aiki yanzu da Allah za su yi daidai da wanda ainihin shekan ya adalta masa ya kawata masa aiki yana kallon kuma baya aiki sai abin da Allah ya ce baya barin abu sai in Allah ne ya ce ya bar wannan abu to za mu je da wanda kawai ya fi son zuciya shi kawai shi dai abin da yi masa daɗi zai bi kaga wannan a hankalci zaka ce ba daidai shi ba sannan Allah ya ce wa tabahu hawa kuma suka bi saran wato suka bi bi saran su bi ibadatul awtan wajen koyon kuma wal hawa wa gairu zalika wasu suna da su ba ku kuma kan sun yi ba amma sun dabbare suna kan abin nan sun sarar su kamar dai irin tafiyar ne ko wani yana da ainihin bokansa wani yana da bokansa wani yana da aljaninsa kowa da irin safa-safa da shamfe-shamfensa wani yana da bokansa da sauransu duka amma ba za su gane al'amarin ba na Allah ne Allah ne ke gudanar da kayan ba za su gane haka ba wallahi sai ran da suka taka dandamalin kiyama da dandamalin kiyama na farko shine lokacin da mutum zai ga mala'ikan mutuwa gashi nan akan safarin kwata kuma in ban da shi wanda zai mutu a lokacin wallahi ba mai ganin sa amma shi zai ganshi za a bude masa ido ya ganshi sannan kuma ba zai taɓa ran nasa wajen cirewa ba sai wannan dakika ta ƙarshe ta harba to shi kuma a gurinsa kamar kintawa ido ne kawai sai ya zane ba amma idan Allah ya yi masa umarni ya ainihin ɗanɗana wa wannan ran azaba shi ne Allah ya ba mu labari ya zirgo da wuju hakun wa adabara ko sai su kugo can su kugo can suna karawo shi wannan wuri kuma ana fisgarsa ba da a hankali irin na mumini ba Allah ta baraka wa ta'ala ya ce haka za a yi sannan karshe shi kenan sai a cinye shi sai a kawo wani kyalle kuma kyallen baki kuma mai koyi koyin da baka taba jin irin sa ba na sararin duniya haka za a sa wannan ruhin a ciki sai a nan nan sannan sai a tafi da shi wutar jahannama ko a tafi da shi wurin da za a fara ɗanɗana masa wutar jahannama ko azabar wutar jahannama kafin dukun kiyama ta tsaye a mai da shi gangan jikin sa Allah ka shirya da sai Allah ya ce masa مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى الله أكبر ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم مم.
ومن هو خالد في النار واسقوا ماء حميما فكفر أمعاءهم To wannan irin azabar da Allah ya yi musu tattali kenan. Su waɗanda suke sun kafirce wa Allah, amma kun ga sai Allah ya ce masalu ai siffatul jannati. Siffa ta aljanna allati wa idal muttaquna wacce aka tanada wa mutanen kirki masu kiyaye dokokin Allah. Allah ka sanya muna ciki. Allah muna roƙonka kai mana muwafaka. kar ya zama ranar alkiyama mu zamo cikin masu nadama Allah ka tsare mu saboda haka Allah ya ce an musu tattali ma'ana almujahiduna almushtarikatun baina dakhil abinan baina dakhilaiha wanda za su yi tarayya wajen shiga aljanna din kamar yadda nan duniya suke rigen gyato wajen aikin Allah duk irin abin da ike na taimakon addinin Allah ne za ka same su kayi abin da ike koma bayansa sai su koma baya suna kallo kawai abin da bai fi ƙarfinsu ba in na hani ne su yi hani to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ita wannan aljanna ɗin ya tabbata cikin hadisin bukari yadda manzan rahama yake faɗi yake cewa ita wato inna fil jannati mi'atu darajatun a cikin aljanna akwai daraja hawa hawa hawa ɗari a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillahi Allah yayi tattalinta ga waɗanda suke masu kokari wajen ɗaukaka kalmar Allah kun ga a wancan lokaci ana maganar waɗanda suka yi jihadi da ƙarfinsu da dukiyarsu da karan kansu da iliminsu to yanzu kuma fa sai mu ce da ƙarfinmu da ilimin da Allah ya gutsura mana ko kai ka tashi ka fito ka bar gidanka da shi'uninka da komai ka haƙura wancan ya fito wancan ya fito ya zo kuma ya zauna ya saurara yana jin maganar Allah wanda Allah ya bashi dama a cikin ku shi kuma yana dan bubbuga abin da ya sani shine can Allah da yake cewa in firo kifafan wasiqala kun ga an fito an saurari maganar Allah kuma ana kokarin a kiyaye dukan abin da aka ji na barna a kiyaye shi abin da aka ji na daidai a aiki da shi to wannan shine fa jihadi yanzu domin jihadi da zuciya ma'ana ka yaki zuciyarka akan barna shine babban jihadi ko a lokacin annabi ma don annabi an je yaki an dawo an sha wahala yace mun dawo daga karamin yaki sai babba sahabbai sai suka tsorata sun ga irin wahalar da suka sha yanzu akwai wani yakin da zamu tafi wanda yafi wannan wahala yace kware kuwa yace shine yaki da zuciya saboda ita wannan zuciya da kake kallanta to linzamin ta wuyar tankwasawa ne da shi ga mai ita amma amma ga shaidan linzamin ta kamar auduga yake zai juya ta yadda yake so ya shiga ta yadda yake so ya fita ta yadda yake so sai wanda Allah ya tsarkake yace to ita wannan aljanna kullu darajatai ne kowace ɓangaren daraja guda biyu wato ma baina huma abin da yake tsakaninsu na faɗi kama baina sama'i wal ardi wallahi kamar faɗin sama da ƙasa ne ya ce fa'insa altumullaha in za ku roƙi Allah aljanna to fasa aluhul firdausa to ku roƙe shi aljanna firdausi اللهم إنا نسألك جنتك الفردوس اللهم إنا نسألك جنتك الفردوس يتي فإنه أوسط الجنة ita ce matsakaiciyar aljanna wa a'lal jannati kuma ita ce madaukakiya wato ita ce matsakaiciya ita ce kuma madaukakiya me yasa yace wa fawqahu a samanta ne arshur rahmani al'arshin ubangijin rahama yake kuma wa minhu tafajjurul anharu ya'ani arha al'abinan anharul janna kuma daga cikinta ne ita aljannar firdausi dukkan koramu da suke gudanar da ruwa na sha da ainihin wadda za ka ga ka ji daɗi duka daga can cikin waccan aljannar firdausi suke tawowa sauran aljannatai yadda suke ƙasa da ita wato kamar kai ne ka tona rijiya ka ɗora tanki a gidanka ruwan zai fito daga ƙasa ya hau sama ko sannan kuma sai ya rika bin guraren da kake so ban ɗakinka ne gun wanka ina ne da sauransu ko to haka Allah tabaraka wata'ala ya tanadi wannan aljanna ya tanadi kayan ci ya tanadi kayan sha kuma zai gangaro ne daga ainihin aljanna firdausi ma'ana duk wani dan aljanna da ba a cikin aljanna firdausi yake ba to arzikin da yake ci a cikin ita wannan aljanna to yana zuwa daga ainihin jannatul firdausi ne Allah kai mana muwafaka yace a Allah tabaraka wata'ala ya gaya mana cikin wata aya ce masalul jannatin lati wa'idal muttaquna sai ce tajrimin tahtiha al-anharu sai ce ukuluha ya ce da'imun wa zilluha eh wa abin nan ukuluha da'imun wa zilluha abincinta baya karewa inuwarta bata yankewa yanzu misali kana zaune da safe kana ka samu wata inuwa kana zaune sha ɗaya zuwa sha ɗaya da kaɗan tana kawowa sai kana canja gun zama inuwar ta bar gurin ko to inuwar aljanna ba haka take ba duk inda ka je ka zauna ni'ima ce shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana siffar ita wannan aljanna wadda aka yi tattalinta wa masu tsoron Allah sai ya ce fiha anharu cikinta akwai koguna na ruwa min ma'in wato na ruwa amma fa wannan ruwan gairu asini shi wannan ruwan baya jirkita a bi kilafi ma'id duniya fa ya tagayyaru bi aridin yadda wani abu zai bujirto masa na kura ko makamancin irin wannan yanzu zai jirkita to shi wancan ruwan na aljanna shi baya jirkita sai yace wa anharun min labanin sannan akwai wani kogi kuma na ainihin nono shi wannan tsagwaran nono ne da Allah ko nan duniya kaga ka rika samun nono mai kyau a kullun kana dan shan koda ɗan roba ɗaya ne musamman da ɗan yauri ko fura kaga yadda jikinka zai canja da wanda shi baya sha in dai nonon mai kyau ne wallahi ka ga yadda jikinka zai canja da wadda baya sha to ya kuma wancan da Allah ya tattalin sa dan bayin sa na kwarai shi yasa yace wa anharun min labanin lam yataghayyar da'amuhu dandanan sa baya canja bi ke lafi labanin duniya li khurujihi min ad-durur saboda fitowar sa daga hantsa ko kun ga a wajen fitowar sa daga hantsa wajen yadda ake tatsansa da hannu ne ko da inji ne ga guraren da suka ci gaba ko mu yanzu kamar a nan yawanci duka da hannu ne waɗanda suke da shanu suke tatsa guraren da suka ci gaba kuma da inji ake to ka lura ta ko'ina da injin da hannun duka kowanne akwai matsala za ka iya samun didis a ciki ya shiga cikin nonon kana tatsowa amma wancan nonon na aljanna babu irin wannan sannan wancan nonon in ka shashi na ainihin me na ainihin lahira in ka shashi kana cikin masu sha ka shashi to za ka ji nishaɗi da ƙanshinsa ba za ka daina jinsa ba har sai an kawo maka wani in kana bukata shi kuma wannan daga lokacin da ka shashi kai gyatsa kai gyatsa shi kenan ya wuce saboda haka in kana bukata sai ka sake fitar da kuɗi kuma an tafi nema watakila je a samu ya ƙare ko to wancan shi kuma babu yankewa wa anharun min labani kenan kun ga can Allah ya ce mana ya karij min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibina ko ku duba Allah ya ce sa'igan wato saboda tsananin kyansa da daɗinsa ta yadda yake fitowa yace tsakanin jini da kashi ma'ana tumbi tumbi na dabba Allah ya ce ya fitar da shi amma shi kuma gashi ya fito abin sha tsarkakakke tunda ya ce min bayani farsin ko alfarsin shine uwar hanji tumburko ma kenan to ta nan Allah ya masa hanyoyi ya fito ta wannan bangare ya fito ta wannan bangare kuma sai ya biyo hanyar da Allah ya hore masa sai ya fito abin sha tsarkakakke wallahi yana daga cikin abin da yake islamically a ce ka samu nono mai lafiya kana shan sa ko ka shashi hakanan ko ka shashi misali da fura adatan da muka saba yi ko ka yi yauri kamar yadda wasu fulani suke yi wa ma ila zalim to za ka samu mai irin wannan ba za ka taɓa samu yana ciwo na ainihin mai na ainihin ƙagewar jijiya ba ina fatan mun fahimci wannan saboda shi wannan nono ɗin yana ainihin mai yana kashe wasu ƙwayoyin cututtuka da suke sa jijiya kamuwa da irin wannan ciwo ɗin Allah kai mana muwafaka Allah ya ce har yanzu wa anharun min kamri sannan ga kuma wani kogi na giya kun ga kutuna lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo masa ƙwaryar ainihin giya da ƙwarya ta nono mala'ika ce masa zaɓi ɗaya sai ya ɗauki nono sai ya sha sai ya ce hudita hudita ka shirya wato kamar yana ce masa ka kuri da ka ɗauki giya ka sha da duk al'umma ka ‘yan wuta ne don ba mai yin abin kirki amma da ya ɗauki nonon risha sai ya sa sai aka samu aljan abinan al'ummarsa mafiya yawansu ‘yan aljanna ne to ita waccan giya Allah ya yi tattalinta ga ‘yan aljanna min kamrin Allah ya ce lazzatin ai ma'ana lazizatun lishari bina ita mai daɗin sha ce ba irin giyar duniya ba da Allah mai shan giya ta duniya in ka san wadda ike sha ka lura lokacin da yake sha idan ya kurɓe ta za ka ga ya gintsa fuska saboda rashin daɗinta amma abin mamaki kuma haka zai daure ya shanya kwalba ya sake sha ya sake shanyewa ya sake sha wani har gasa za a yi shanya katan guda yana sha yana gyatsa yana dadawa in yayi kuma ya ainihin tuntsire ga takata to giyar ainihin lahira ba haka take ba don Allah ya ce wannan lazzatin lisharibina fa innaha ita giya ta duniya ma'ana da yace bi ke lafi khamrud dunya fa innaha karihatun inda shurbi ita abin ki ne lokacin shanta mai shanta yana sha ne dan dole kawai wa anharun min asalin musaffa sannan kuma ga kogin zuma wannan fa an yi tattali dan ni dan kai dan ku waɗanda suka tsaya suka yi aiki dan Allah zuma ne ku duba nan duniya yadda Allah ya zuga zuma da irin warakar da take cikinta da kusan majority duka maganin da za a hada na bature za ka samu kashi biyu cikin kashi uku akwai zuma cikinsa to amma bari kaji malam ya ce da Allah ya ce wa anharun min asalin musaffa sai ce bi ke lafi asalin duniya sabanin zuma irin ta duniya fa innaha yakhruju min budunin nahl tana fitowa daga cikin ainihin kudan zuma ne cikin cikin kudan zuma take fitowa kuma wa yukaliduhu sham'u wa gairihi kuma ita zuma ta nan duniya tana cuɗanya da ainihin me akwai abin da muke cewa ainihin wato kashin zuma ɗin ko yana ɗan yalo yalo wani mai tsami tsami to sannan ƙura za ta zo ta lullube duk da irin hikima da Allah ya bata gidan zuma in ka je ka lura ka tsaya masa ido yana da ka zuba masa ido yana da kusurwa guda shida gidan zuma ka je ka tsaya sosai ka ganshi yana da kusurwa kusan shida wannan Allah ya yi hikimar kun san dalili babu wani abu da zai zo ya kula ruwan ya zube sannan ita duk hawan da za su yi wannan gidan in dai an yi shi da wannan kusurwar to ruwan cikin ba zai zube ba wallahi ban taɓa lura ba sai da na karanta wani tafsiri ko wata magana ta shek mamudu abubakar gumi wata rana na tashi a aiki sai na samu gidan zuma akan iyakar gonata lokacin ta riga ta tashi ta shanye ruwa amma akwai gurbi ko bangaren da bata shanye ba to ban manta da bayanin ba sai na ballo sosuwar sai na tsaya na rike ta wallahi na bi ta gefa da gefa da samanta ina kallanta duka abin da malam ya faɗa duka haka gidan yake to Allah tabaraka wa ta'ala fa ya gwada mata irin wannan hikima sannan ku duba hikimar da Allah ya bata za ta iya tafiya 2 km kuma ta je ta dawo ba tare da ta bata ba zuwa gidanta wannan duka Allah ya hore mata ta je ta shawo huda wasu maluma suka ce za ta kai 3 km ta je ta shawo huda kuma ta dawo gidan da za ta yi ainihin zuba wannan ruwa sai ya ce walahun fiha har yanzu a cikin ita aljanna suna da min kulli samaratu dukkan wani dan itace wa magafiratun min rabbihim sannan akwai kuma wata yarda daga ubangijinsu nan shine magafira din anan wato Allah ya yarda ya ce mu zauna a cikin aljanna din mun shiga ma'a ihsanihi ilaihim ai bi ma zukira bi kilafi sayyidil abidi sabanin shugaba na ainihin bayi fi duniya nan duniya fa innahu kada yakunu ma a ihsanihi ilaihim saqidan alaihim duk da yanda masu yi masa hidima za su yi masa hidima wancan ya kyautata masa wancan ya kyautata masa wani ya dan yi tsiya kadan to amma zai iya yin fushi da su ko wanda yake kyautata masa ma wani zai iya yin fushi da shi wani lokaci ya shirga masa wata tsiya to can Allah tabaraka wa ta'ala sai yace to suna da duk abin da suke bukata cikin gidan aljanna kuma suna da wata ainihin gafara shine yadda daga ubangijinsu Allah tabaraka wa ta'ala yace kaman huwa kalidun finnari yanzu wanda aka bashi irin wannan masauki mai irin waɗannan ni'imomi masu yawa wanda yake fiha ma la ainur ra'ad wala udhunun sami'at wala qalbi rajulin kadarat yanzu da Allah za su yi dai eh kaman huwa kalidun finnari kamar wanda ita tabbata a cikin wuta ko aka jefa shi cikin wutar tabbata wasu uma'an hamiman kuma aka shayar da shi ruwan zafi wadda wannan ruwan zafin faqada am'aminan am'a'ahum daga sun sha zai yanyanke musu uwar hanji daman suna sha hadisi ya tabbatar mana saboda zafin ruwan fuskar su naman fuskar su zai fado ya kwaba cikin ruwan kuma dole su ci gaba da sha to yanzu da Allah wannan zai dade mai irin wannan azabar da wance wadda aka ambata yana cikin irin waccan ni'ima wa min al-kuffari al-munafiquna malan yace akwai daga cikin kafirai akwai munafikai kuma in azalu anil mu'minina su basu ci riga barin mu'minai ba amma fa yuqatilunahum suna yaqasu wa inna ma hum ma'ahum su suna nan tare da su yazharuna lahumul imana suna bayyana imani wa yakufuna anhum kufrihim suna boye kafircin su wa nifaqihim da munafircin su yatahayyununa lidhalikal ainihin wato fursu suna ainihin ɗan sauraron wata dama su yi tsiya da suke so to fahim bagi al'ihtirazu minhum malam yace ya kamata kai mai hankali kai hattara ka kiyaye fa bayyana ta'ala alamatihim ai allati ya'rifuna ha abin ya'rifuna biha sai Allah ya bayyana mana ko zai bayyana mana alamomin su yadda duka mai hankali zai gane dan yi hankali da su sai Allah yake cewa mai
فقالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا نعم أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم Hmm. Allah tabaraka wa ta'ala kun ga yace wa minhum su kafirai din man yastami'u ilayka akwai wanda yake zuwa yana sauraro fi kudubatul jumu'ati cikin kuduba ta juma'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake wa humul munafiquna alhali su munafikai ne amma abin mamaki hatta idza karaju min indika Allah yace in sun fita daga wajenka qalu he su rika cewa lil ladina utul ilma ga maluman yahudawa da maluma na nasara su ce musu ai ma'ana li ulama sahaba wasu maluma suka ce a'a sahabbai suke tambaya a wata ruwa aka ce a suna tambayar ainihin me maluma na yahudawa ne amma malam ya dauki daya daga cikin maganar yace li ulama sahaba ya ce ga maluma na sahabbai sai su rika tambayar su to amma dai magana ta koma kan wancan tunda ike suna tambayar Abdullahi bin Abinan ne Abdullahi bin Mas'ud wa ibn Abbas wa ma ila zalik sai suke tambayar su ma za kala Muhammadu anifa ni Muhammadu kan ni me yake fadi ne a cikin hudubar tasa wai kai ne fa ka je ka saurari liman yana kuduba kai jira ai jima wai duk baka san me yake fadi ba to da Allah wannan wannan sharholiya kake a masallacin liman yana yana kuduba har ya kare kudubar ya ainihin yi sallah da kai duk kuma baka san me yake fadi ba sai ka fito ka rika fadau tambayar wani ni ni malamin liman kan me yace ne dazu ni ban gane kaza kaza kaza ba kaga kenan ba sallah ce ta kai shi ba wani munafircin sa ne ya kai tunda dama an ambace su munafikai ne to shine za su rika tambaya irin wannan Allah ya ce ula'ika ɗaba Allahu ala qulubihim bil kufri Allah ya shafe zukatansu da kafirci wattaba'u ahwa'ahum saboda me yasa sun bi san rayukansu cikin munafircin su wannan yana tabbatar mana duk mutumin da zai je gurin da ake ambatan Allah ya zamba dan Allah ya je ba dan gulma zai je ko dan misali a ce zai dauki wani labari ya je ya kayi zuwa ga ainihin makiya addinin Allah dan a tozarta masu karatu wallahi ba zai samu damar fahimta ba zai dai je dauki ƙaryarsa ya kayi amma wallahi ba zai gane ba don Allah ya sa yimki a cikin zuciyarsa ba zai ma gane shi wannan aikin da yake kafirci bane wallahi ba zai gane ba dan da zai gane wannan aikin da yake kafirci ne na ya dauki maganar Allah ya kai gun makiyan Allah dan a tozarta masu aikin Allah to wallahi da zai gane wannan barna ce ya batta to amma matsalar ba dan Allah ya zo ba saboda haka bai ma fahimci me ake faɗi ba shi dai yana jin maganar za a fassara ta kuma irin yadda ya ji ta ya dauka ya kai amma shi bai gamsu da ita ba kuma ba zai amfana da ita ba Allah tabaraka wa ta'ala sai yake cewa wallazi na hata dau wallazi na hata dau zadahum hudahu wa atahum taqwahum Allahu akbar Allah yace wallazi na abina wallazi na hata dau amma waɗannan da suka shirya humul mu'minuna Allah yace sune mu'mine to zadahum ai ma'ana zadahum Allahu huda Allah zai kara musu shiriya ma'ana wanda duk yake nufin shiriya ya kuma kama hanyar shiriya to Allah zai kara masa shiriya Allah ka sanya muna ciki. Allah ya ce hudan ko kuma wa'ata abinan wa'ata wa'atahum gurin na haka yake? Na'am. Wa'atahum taqawahum. Allah ya ainihin me ya ba su tsoron Allahnsa, ya ma su kiyaye dokokin Allah, ai ma'ana asbabu taqawahum. Allah ya saka musu duka dalilai na tsoron Allah yadda za su kiyaye dokokin Allah. Saboda haka ba za ka samu suna sabawa Allah ba. wahiya a hakamu shari'ati bil amali biha shine hukunce hukunce na shari'a da yin aiki da ita yatanazahuna amma ya shigalu sirrahum sun ainihin tsarkaka ga duk irin abin da zai ainihin ɗauke hankalinsu ga barin sirri na shari'a an mai anil haƙi ga barin abin da yake na shari'a na gaskiya ne wa ya tabattalu na ilaihi kuma sun tsaya suna bibiyan abin sau da kafa suna karata shi daki-daki to wannan wa huwa taqa alhaqiqi mallan yace shine mai tsoron Allah na haqiqa fa yabquna muntabihina su kan mallan yace za su wanzu cikin fadaka duk irin abin da aka karantar da su wallahi za su gane sai yace wa ammal kafiru ko wa ammal kufaru amma su kafirai sai Allah yace fa hal yanzuruna hal yanzuruna illa as-sa'ata an تأتيهم بغتة na'am فقد جاء أشراطها الله أكبر.
فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم na'am Allah ya ce fa hal yanzuruna su kafirai kenan ai ba sa saura ba abin nan ma yantaziruna ba su sauraron komai illa sa'ata anta atiyahu face sa'ar alkiyama kawai suke jira ita kawai suke jira wallahi ai ma'ana laisal amru illa an ta'atiyahum ba su da wata manufa ko wani abu da suka sa gaba sai dai zuwan alkiyama wacce za ta zo abinan bagatata faqad ja'a asharatuha ai ku alamominta sun riga sun bayyana minha daga cikin alamomin shine bi isatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba annabin rahama da yazo yace an aiko ni ne duniya ta rage he ya daga yatsunsa haka don Allah ka duba kaga dan fikon da wannan ya tsattayawa wannan yace shine fa abin da ya rage na duniya yanzu daga aiko annabi kawo yanzu shekara 1100 nawa muna da shekara 1400 da da tsararo ko to yanzu Allah kuma shikenan ka ce duniyar bata dada karewa ba tun a wancan lokaci yace kararriya ce ga dan abin da ya rage ta kare to yanzu a ciki an dauke shekara 1000 abin nan 1400 da wani abu kuma duk har yanzu a ce kana ƙara buri ina ƙara buri wai duk ba ma tunanin duniyar ta tafi ko sai ka haukace a kasuwarka ko a gonarka ko a ofis ɗinka tukuna mutuwar ta zo bagatatan shi kenan kai babu sai dai a ɗauke ka duka fa irin abin da muke sauraro kenan to yana daga cikin sa'a abin nan alama ta sa'ar alkiyama aiko annabi da aka yi wan shiqaqil amr abinan kamar da kecewar wata ku duba lokacin da ainihin mai abin na mushirikan shawa suka zo suka ce annabi ba za su yi imani da shi ba har sai ya kira wata ya zo gabansa ya ainihin yi sujjada ya tabbatar musu da shi manzon Allah ne sannan su yi imani ce in ne za ku yaka suka ce za su yi watan ya sako ya zo ya rabe biyu ya shiga ta cikin wuyar rigarsa ya fito ta ƙasa ya haɗe ya yi wa annabi sujjada sai suka ce wannan kawai ai rufa-rufa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji da Allah wa'annan ta za su tafi aljannar Allah shi yasa duka Allah ya zabe su suka tafi wuta wallahi ku duba wancan sarki wannan gabar da maka wannan wane ne wanda ainihin suka gayyato shi mutum ne mai basira wai dan a zo a kure annabi da aka zo me ya faru a gurin ainihin zaman da tattaunawar da aka yi bayan sun gaisa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce masa ai yanzu kai a gidanka ina son in gaya maka ka baro ainihin yarinya marar lafiya daman da rashin lafiya aka haife ta sunanta wance annabi yake gaya masa kun ga mu'jiza irin ta annabiyar rahama duka Allah ya sanar da shi yace to an ne maka albishir zaka koma kuma ka je ka samu ta warke tana daga cikin wanda za su fito ta ranka gurguwa ce makauniya ce amma abin mamaki duk irin neman maganin da suke yi a matsayinsa na mai sarauta da kuɗi irin na mai sarauta wallahi babu magani kuma yanzu gashi annabi ya yi addu'a ta warke ya ce kuma za ka samu ta shigo cikin masu taranka a bayan gari sannan bayan ainihin mai bayan ya tafi da ije sai ku ya samu duka abin da annabi ya gaya masa hakan ya faru da ya tashi sai ya ɗauro da bayi da raƙuma raƙuman nan kowanne da laftun ainihin kayan kuɗi da abinci sai ya ce da bayin da raƙuman da abin da yake kan raƙuman duka a kaiwa muhammadu ya ce shi kan ya yi imani don daman tun a wannan lokacin da ice amantu bika ya nabi Allah irin su Abu Jahal da sauransu suka rika ainihin kyararsa kai tanka saboda wannan karamin tsafin zakai kaza zakai kaza yace ku ba ku da hankali kun ga tafiyata shine ya hau abin hawansa ya tafi da ya tafi kuma ya turo masa da irin wannan kyauta bayan ya turo masa kuma su Abu Jahal suka ce ai su ne manyan maka su ake turowa irin wannan a nan ne fa mu'ujizar annabi ta daɗa bayyana raƙuma suka yi magana da shawa suka ce nasu ne mutane suka ce a'a ko bayin suka ce a'a mu fagun annabi aka turo mu muhammadu ɗan abdullahi ya ce a'a ƙarya ne kuma kun manta ne sai annabi ya ce to shikenan gobe in tun da haka ne abin ya kai haka gobe da hantsi mu fito sai a tambayi su raƙuma a jirgunwa aka aiko su da lokacin take suka ce aje a tambaye su annabi ya ce aje a tambaye suka ce a mu bari za mu je mu shirya zuwa gobe da safe sai a zo a yi musu tambayar annabi ya ce to shi kenan aje sai goban da suka zo suka yi ta yanke-yanke alata da uzza su manata su hubal to yanzu gobe za mu gana da ran abdullahi za mu jayayya da shi akan kaza akan kaza ki taimake mu ku taimake mu kaza kaza suka kare kwanansu suna hauka suka zo raƙuma suna ta tuka kowanne raƙumi an sauke masa kaya yana kwance yana tuka abin al'ajabi suka zo sai suka ce to muhammadu mu za mu fara tambaye su ko kai ne ya ce ku fara tambaye su kun san annabawan Allah in za a yi irin wannan mubahala ba sa farawa shi yasa annabi musa lokacin da zai fito zuwa gun wannan mubahala da suka yi sai wani dattijo yana zaune shi bai je gurin ba ya ce idan ya yadda ya fara ainihin nuna nasa irin aikin to za su yi nasara a kansa amma idan su ne suka fara to zai nasara a kansu ya ke fada wa mutanen da suke tare da shi kunga me ya faru to suka je suka ce ya musa mu ne za mu fara ko kai ne sai ya ce a al'umma an tumulkuna ko ya ce ku jefa abin da za ku jefa فإذا هبالهم وإصيهم يقيل إليه من سهرهم أنها تصعى da ya fa- me ya faru yana ajiye sandarsa ta zama macijiya ta bi su duka ta haɗiye su da igiyoyin da sanduna kuma bata ko cikinta bai tashi ba ta ku dawo kuma gaban annabi Musa ta daga kai ta yi haka kuma tana kallon jama'a su kuma matsafan suka ce mun shaida kai manzan Allah ne kuma mun yi imani da kai Fir'auna ya ce amantul lahu qabala an azana lakum innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihra lalle da mun kun shirya wani munafurci da mun shi babban ku ne kun shirya cikin dare kukai kaza kukai kaza to haka annabi ya musu ana zuwa sai ya ce a da suka faɗa ka ce a ku fara to ya ku jama'ar raƙuma daga ina kuke waye ya turo ku ku nawa ne suka yi ta hauka suka yi ta badan-badama da haukar ta yawa wasu jama'a suka ce a to yanzu tun da dai sun yi shiru ba su ba mu amsa ba to a bar muhammadu ya gwada nasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya tsaya gaban raƙuma ya ce ya jama'ar raƙuma daga ina kuke gunwa za ku je kuɗin na waye suka ce assalamu alaika ya nabi Allah mu daga garin wane muke da mu da kayan da ike kanmu da wayannan bayi duka naka ne yace a kawo maka so Abu Jahal kowa sai sun kui da kai saboda girma ya faɗi ko sun kare barambodiya da hauka sun yi yanke yanke daga shagashen su amma kuma babu cin nasara to haka rayuwar duk wanda yake bin wani Allah nan duniya wallahi haka rayuwarsa za ta kare a asara Allah ka tsare mu daga sharrin shaidan to saboda haka anan Allah tabaraka wata'ala yake gaya mana hmm? yace saboda haka ba abinda suke saurare face zuwan alkiyama kawai an ta'atiyahum tazo musu bagatatan kuma alamunta sun faru Allah ya ce fa anna lahum idza abin nan idza ja'adhum zikrahum wai ta yaya ki kyakkyawan tunani ta yaya nadama a bar karbuwa za ta yi a wannan lokaci yanzu ranar kiyama akwai wata nadama da bawa zai Allah ya karba ai kun ga babu ko daya Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ya bamu labai ce fa anna lahum idza ja'adhum zikrahum ta yaya wani tunani ta yaya wa'azi ta yaya ainihin nadamar da za su yi da durƙusansu gaban Allah ta yaya za su yi amfani su ai Allah ya ba mu labari cikin suratul jasiyati ko yace su bayan za su zo rannan kowa zai zo a durƙushe gaban Allah wallahi kowa ya faɗi kan gwiwa saboda rannan sun ga mulkin da basu taɓa ganin sa ba sun ga isar da basu taɓa ganin irin ta ba saboda haka suka miƙa wuya wai da zummar wannan miƙa wuyan da durƙusan wai Allah ya yafe musu Allah ya ce a'a ina ai ba nan ake irin wannan ba ku ga annabi da isu jada ba Allah ya ce irfa a saka sal tuuda yace daga kanka nan ba gun aiki bane ai kai aiki tambayi me kake so annabi rahama yace ummati ya rabbi ummati ya rabbi sannan tukun Allah sai ya dawo he kalle mu da idan sa na rahama da ya yi fushi wallahi ya ƙi magana a wata ruwaya shekara arba'in duka bayi muna tsaye don ka gane yadda ake iko tukuna to Allah tabaraka wa ta'ala shi ne zai ba mu labari ya faɗakar da mu ciwon gafala da yadda aiki yake da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki kuma fa ya katadi bihil mu'minina su mu'mine su koyi da shi sai Allah yake cewa fa'alam
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات na'am والله يعلم متقلبكم ومثواكم mm. Allah yace fa'alam ka sani annahu la ilaha illallah ba fa wani abin bautawa da gaskiya in ba Allah ba ai ma'ana dumiya Muhammadu ala amalika bizalika ka tabbata bisa aikinka da irin wannan riko da kalmar shahada dan ka hannu ga barin abin da yake na gafala ne an rabbi ka ga barin ubangijinka da'iman matukar ka rike kalmar la ilaha illallah to Allah tabaraka wa ta'ala zai tabbatar da dugaduganka abu na biyu yace wastaghfir li zambika kuma ka nemi gafara abinan wato ka nemi gafarar zunubinka wa illam yakul laka zamba ko da yake kai baka da zunubi li ismatika saboda tsaruwarka ga barin aikata laifin walakin liyastanna bika to dan ya zama sunna ne gare ka ma'ana al'umma ka sai koyi da kai kun ga kenan istighfari da manzon rahama yake yi sau 100 ko sau 70 kafin ya tashi a gun zama wannan sunna ce mu a gunmu da ya sunnanta mana dan mi koyi da shi wato abin na bahaushe a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro don in ba haka ba wanda ba zunubi yake ba ka in ya zauna guri kafin ya tashi zai ainihin istighfari sau 100 ko fiye da sau 70 to da Allah kai da kake zunubi ai ya kamata inda hali kai kamar miliyan kafin ka tashi ko saboda haka a wannan matsala maluma suka ce istighfari ba shi da ka'ida a'a zauna kai tayin sa kawai kana tafiya ne kana office ne a zaune kana kasuwarka ne kana gona ne kai mai fasa itace ne kai mai tonar rami ne a duk inda kake kawai istighfari hailala tasbihi kawai wayannan kalmomi ne da ba za su iya hana ka aikin da kake ba sai yace eh malam yake cewa ruwayal bukhari an abi hurairah ta yace qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi 70 marratan a wata ruwaya aksara min 70 marratan fiye da sau saba'in a wata ruwaya sau ɗari shi ne inni la'asta ga firin lahafi kulle yaumin mi'ata marratin walil mu'umini na wal mu'uminati kuma ka nemi gafarar zunubin muminai ma'ana ka roƙi Allah ya gafarta musu muminai maza da muminai mata malam ya ce fihi ikiramun lahum bi amri nabiyihim bi istighfari lahum yace kai wannan kasancewa akwai girmamawa yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci manzansa yace ya roƙawa mu'minai al'ummar sa gafara maza da mata wannan akwai girmamawa gare su daga Allah kadai wallahu ya alamu mutaqallabakum Allah ne ya san yadda kuke jijjuyawa li ashghalikum bin nahar ga ainihin me kai kawo ɗinku da rana yanzu in ka lura kan hanya kai kawo ake wannan yenan wannan yenan wancan ye wancan aiki idan ka lura kowa ya nan ya nan kowa da irin abin da ya sa a gaba da kuma irin abin da yake nufi ko amma me yasa kuma in dare ya can kuma sai ka ji tsam shiru ka daina jin motsi sai dan abin da ba a rasa ba to Allah ya san dalilin haka wa masawakum Allah kuma ya san ma'awakum ila madaji'ikum bil layli ya san lokacin da kuke koma zuwa ga shimfida kaje ka shiga gidanka assalamu alaikum an amsa maka ba amsa ba ka shiga gidanka da sallama to shedan tun daga nan zai ce dai cewa yaransa to yan musu fa ba ku samu gidan kwana ba yanzu sai ku tafi kuma ku je ku nemi gidan kwana dan yanzu wannan gidan ya fi karfin mu dan mai gidan ya shigo da sallama idan ka tsaya a tsakar gidanka ka karanta kulhuwa da falaki da nasi da ayatul kursiyu sai shedan ya ce to ba na ga ya muku ba yanzu yanda aka karanta wannan za ku samu gun zama ku kama hanya ku tafi kawai to ka je ka hada abin da za ka yi ka zo ka kama shimfiɗinka ka ce Allahumma ja'altu zahari ilaika wa fawaddat amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika ragabatan wa rahabatan Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa rasulika allazi arsalta sai ka ka sake karanta ayatul kursiyu ka karanta qul huwa falaki da nasi da Allah ta yi nashi dan zai samu gonzama ba zai samu gonzama ba wallahi kuma wallahi barawo in zai shigo gidanka in akwai fanto kare sama a tsakar gidanka wallahi ba zai iya ba zai gansu ba balle ya dauka don annabin rahama ne ya fada saboda haka irin wayannan abubuwan duka shedan ya sa ko ya dauke hankalin musulmi ba kowa yake irin wannan ba sai ka ga mutum ya shiga gidansa kawai kai tsaye kawai kara zuba kawai ya shiga wani ya shiga yana kallon wani shirgi akan hanya ma maimakon ya sunkuya ya da hannu ya dauke ya canke da kafa saboda shi kansa ba shi da tarbiyya dan mai tarbiyya ba zai shiga gidansa ya canke wannan abu da sawo ya canke wannan abu da sawo ba iyalansa suna kallon sa kowa yana shiga daki yaro zai wani abu ce kai mai gidan fa ya dawo da Allah akwai ci gaba kai da gidanka ana tsoronka kamar kura kuma ka ce wai kai abunka shine ci gaba ba za ka shiga gidanka in akwai yara suna oyoyo ba su rungume ka ka kama wancan ka daga ka sumbace shi ka kama waccan ka daga ka sumbace ta man la yurhamu la yurham wallahi wanda baya jin kai ba a jin kansa Allah kai mana muwafaka Allah ya san duka irin wannan duk irin abin da bawa yake wallahi Allah ya san kai kawo dinmu da rana ya san makomanmu da daddare da irin abin da muke zauna mai huwa alimun bi jami'i ahwalikum la yakfa alaihi shay'un ba wani abu da yake koyarwa Allah saboda haka fahazaru ku kiyaye wallahi wallahi mu kiyaye wannan fawal ke dabulil mu'minina ne Allah yana magana ne da mu'mine kai tsaye sun mashuri a ta'ala fi bayani mashru'iyyatul qitali za a yi magana akan shar'abin nan wato ainihin shar'anci na ainihin yaki wa ikrajul munafiqina bi aqwalihim da yadda Allah zai fitar da munafikai da ainihin me da zantuttukan su wa a'malihim da ayyukan su bi tamyizihim yadda za a rarrabe su anil mukhlisina ga waɗanda suke masu ainihin me tsarkakakken addini wanda ba sa munafurci iz la yumkinul qitalu yaqi ba zai yiwu ba illa bittihadil kalimati wallahi sai kalmar al'umma ta kadaita idan ya zama kalmar al'umma musulmi bata kadaita ba wato akwai dan gutsurutso ma a ciki to ko yaqi aka je ba za a ci nasara ba saboda watakila kafin ku je an je an yi fallasa Allah ka sa mun dace kun ga duk idda annabi zai tafi baya ainihin cewa zai je go kaza kai tsaye in zai yi gabar sai ya ce yamma zai yi in zai yamma sai ce gabar zai ko in zai kudu sai ce arewa zai shi ne tauriya kenan ko? tabuka ne annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsawon tafiyar ya san su kansu munafukan tunda munafurci ne nan ba za su iya ba yace za mu tafi go kaza kowa yayi kokari ya shiri kaza nan a fili aka fito aka fada saboda tafiya ce wanda munafiki ba zai iya irinta ba sai Allah yake cewa me ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة na'am فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين mm.
رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت na'am فأولى لهم na'am Allah وقوم معروف
na'am وإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم Na'am, Allah yake cewa wa ya ƙulin lazina amanu, wato ɗalabar lil jihadi kenan, wa'yanda suka yi imani suna cewa, laula nuzila suratun, me zai hana ne a saukar da wata ainihin sura ko aya. Fi ha zikirin jihadi a cikinta akwai ambatan yaƙi. Fa'iza unzilat idan aka saukar da suratun wata sura, muhukamatun, wacce take mahukama wato tana aiki ba sokakkiya ba ce, wato ma'ana shar'iyya wato aikinta ya ci gaba wa zukira fi halqitalu aka ambaci yaki cikinta da zarar an ambaci yaki ai ma'ana dalabahu an neme shi ra'aital ladina fi qulubihim maradun zaka ga wanda cikin zukatansu akwai shakka da munafurci yanzuruna ilaika suna kallon ka ya muhammadu nazaral magashi alaihi minal maut kallon irin wanda ainihin me alamu na mutuwa suka fara lullube shi zaka gane su ta irin wannan sifa Allah ya fara bayyana masa siffa na munafukai akwai lokacin kuma da Allah tabaraka wata'ala ya bashi dama ya kama sunan munafukan sai da ya kama sunan mutum talatin da wani abu yace duk wanda na kama sunansa ya tashi tsaye da al- kamar a cikin masallacin nan ne a ce duka kowa da kowa na san sunansa in ce in na cewa na kawai tashi tsaye wallahi haka annabi yayi a cikin muminai Allah ya bashi umarni don a tozarta waɗancan munafukai da suke cutar da musulmi da musulunci. Wane wane, dole sai ka tashi ka miƙe tsaye, in baka tashi ma ai an san ka wani zai zungure ka ce kai tashi da ka yake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun ga waɗannan an musu tubular sara'ir ko? Eh an musu tubular sara'ir tun anan duniya. Ma'ana ba ɓoyen cibiya ranar wanka. daman Allah ya ce za mu sanar da kai za ka gane su da wasu alamomi sannan in mun sau kuma za mu bayyana maka su ma ka san su gabaki ɗaya to shi yasa Allah ya ce idan an ambaci yaƙi cikin sura da ta sauka an nemi su fita za ka ga fuskar waɗanda suke a cikin zukatansu akwai ciwo na munafurci da shakka za ka ga suna kallon ka kallo irin na wanda alamu na mutuwa suka halatto kansa kaufan minhu saboda tsoron mutuwa shi wa karahiyatin lahu da yadda yake kin fita wannan wuri fahum yakhafuna min alqital suna tsoron yakin wa yakrahunahu suna kin sa fa aula lahu Allah ya ce to wannan fashi yafi dacewa da su Allah ya ce da'atun wa qaulun ma'ruf da'atun wa qaulun ma'ruf abinda ake bukata kenan ai ahsanu lahum shi yafi kyau gare su ai alwajibu alaihim an yudiuka abinda yake mafi kyau mafi wajibci shine su bi ka ya muhammad wa yukadibuka bil qawlil hasani kuma su yi maka ainihin zance da zance wanda yake mai kyau shine da'atun su yi maka biyayya wa qaulun ma'rufun su fada maka magana mai dadi fa iza azama al'amru idan aka farlanta musu yaƙi falausa da ƙullaha da za su gaskata Allah fil imani wa ɗa'a wajen imani da yin biyayya to lakana kairan lahum wallahi da hakan ya fi alkhairi gare su Allah ya ce fa hal asaitum فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم Hmm.
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم Allahu akbar Allah ya ce fa hal asaitum wallahi Allah yana ba mu labari wannan Allah yana magana ne da su muminai kai tsaye don a cikinsa akwai waye zuwa ga abin da yake Allah shi ya san ya bar wa kansa na ilimi amma zance ne ga su muminai yace fa hal asaitum shin yanzu ba kwa jin in kuka saba in tawallaitum kuka juya baya ai ma'ana a arattum alal imani an tufsidu fil ardi za ku tafi cikin ƙasa kuna barna wato qaddu arhamakum kuma ku yanke zumunta ai ta'udu ila amril jahiliyyati min al bagayi wal qitali ba kwa jin in kuka saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kuka juya baya to za ku koma cikin al'amarin ku irin na jahiliya wayancan su yaki wayancan wayancan su yaki wayancan alhali yanzu ku kuna cikin kwanciyar hankali da haɗin kai kalmar ku guda ɗaya ce to in kuka juya baya kuka ki ku yi imani ba kwa tsoron za ku koma irin waccan ɗabi'a Allah ya ce ula'ika ai almufsiluna wa'anda suke tafiya suna barna allazina la'anahumullahu sune wanda Allah ya tsine musu ya nesanta su da rahama fa asammahum Allah kuma ya ainihin kurimtar da su ga barin jin abi na gaskiya ba sa jin gaskiya wa a'ama absaruhum kuma Allah ya makantar da ganin su ma'ana ba za su ga hanyar shiriya ba balle ma su bita sai Allah ya ce afala ya tadabbaruna أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Allahu akbar Allah ya ce afala tadabbaruna alqur'ana wai shin ba za su lura da alqur'ani ba fa ya'rifuna alhaqqa minhu su gane gaskiya daga cikin alqur'ani dinnan kamar yadda Allah ya ce inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana ko anna lahum ajran khabira ba za su gane alkur'ani akwai hikima cikinsa ba yadda Allah ya tabbatar musu ya ce shi wannan alkur'ani yana shiryar da ainihin mutane da suka rike shi yana bishara ga muminai wa'annan da suka yi aiki kyakkyawa cewa suna da lada mai girma duk ba za su gane ba walaqad darabana lin-nasi Allah yace mun buga misalai a mutane da yawa fi hadal qur'ani cikin wannan alqur'ani min kulli masalin la'allahum yatadhakkaruna wallahi dan su wa'astu sai Allah yake cewa amme إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم Allahu akbar ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنبيعهم في بعض الأمر mm.
والله يعلم إسرارهم Allahu akbar wallahi Allah ya san sirrina ya san sirrinka ya san sirrinku duk irin abin da bawa ya boye wallahi Allah ya sani shi ba a rufe masa komai ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful kabir yanzu a ce wanda ya halitta bai san abin da zuciyarsa take ɗarɗar cikin abin da yake cikin zuciyar wannan bawan da take riyawa take tattaunawa take sakawa a ce Allah bai sani ba am ala qulubin aqfaluha shin ko akwai wani rufi ne a cikin zukatansu ba sa ganewa sai Allah ya ce innal ladhinar taddu wa innan wallahi da suka yi ridda suka koma bisa digadigan su na kafirci ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan shiriya ta bayyana musu to ash-shaytanu sawwala lahum shaytan ne ya adamta musu haka wa amlalahum kuma ya musu shifta ma'ana ya shimfida musu burace burace to kai yanzu kana matashi shekara kaza yanzu ai a gaba ana tsammanin zaka yi shekara kaza kuma kaza da kake yi ai zaka iya tuba haka shaidan yake adantawa bayin Allah duk ya tsara maka abubuwa ka gansu kai a zahiri kai ka rantsa gaskiya ne amma matsiyaci shi ya san ƙarya ce shi yasa yace sawwala lahu eh ai ma'ana zuyina iqtiraful kaba'ir shi shedan shi ya adanta musu kirkira tsuwarwurar abin da yake na kaba'ira ne in mutum mazinaci ne sai ya ta zuga shi to kai yanzu wanda yake wata ran ai ba da kai za a yi ba shekarun ka za su yi kaza kaza kaza ai yanzu ne kake da karfi za ka yi kaza in sata mutum zai haka zai rika zuga shi in ma luwaɗi zai haka zai zuga duk irin barnar da za ka yi haka shedan yana da hanyoyi na karantarwa da zai zuga ka Allah ya ce to ya riga ya kawata ya adanta musu irin wannan saboda haka ya ce zalika irin wannan ainihin me irin wannan batan da su masu batan suka bata bi annahum qalu saboda sun ce lillazina karihu wato Allah ya magana fa akan wayancan munafikai kar mu manta suna faɗi ga wayannan da suke karihu suna kin ma nazzalallahu abinda Allah ya saukar ala nabihi sallallahu alaihi wasallam wato suna faɗawa yahudu wato yahudawa na banu ƙuraiza wato kissa ce mai yawa ba don yanayin lokaci ba da mun ɗauko ta da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi banu ƙuraiza zai yaƙe su da yadda ainihin ubayi bin salul ko abdullah bin ubayi bin salul ya ainihin ce ai kun ga asali kissar annabi ya ba su ce nan da kwana goma su fice daga ainihin wannan yankin madina ga baki ɗaya shi wancan uban munafukai maza sai ya tura jakada ya ce ya ce da Allah ku rabu da shi da Allah kawai barazana ne ba abin da zai muku to ku kaddara ma zai fito ina da dakaru dubu uku da zan taimaka muku in muka haɗu sai mu yaƙe shi kawai nan fa kuma gashi tare da annabi fa don Allah ya Allah ba zai tsine masa ba ku duba lokacin da ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallace shi ya ɗebo yawon bakinsa mai albarka ya shafe masa fuskarsa amma saboda ya yi abin da ike na ‘yan wuta ne ba fita Allah ya gaya wa annabi ya ce la ta kuma alaƙabari ice mai irin wannan aikin da makamancinsa matukar kana raye karka sake tsayawa kan kabarinsu don yi musu addu'a ice kuma yanzu duk da abin da kai masa da ba ka cire rigarka kai masa mayafi ma'ana kai masa likafani ka zo kai masa sallah kai masa addu'o'i ka zo ka ɗabi yawon bakinka mai albarka ka shafe fuskarsa Allah ya ce to na jefa shi wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mu gane saba wa manzon Allah wallahi masifa ce saba wa manzon Allah wallahi masifa ce to shine Allah zai ba mu labari su wayancan munafikai da suke cewa ga wayannan da suke kin abin da ake saukarwa da annabi su waye suke kin abin da aka saukarwa annabi sune wayannan yahudawa da annabi yake tare da su na banu nazir da banu quraiza ay karihu li nuzulil qur'ana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'a ilmihim bi annahu min indillahi hasadan wa dam an fi nuzulihi alaihim ai ba wai ba san annabi gaskiya bane sun san annabi gaskiya ne abinda izo da shi gaskiya ne amma hasada ta hana su imani saboda suna tunanin abinda aka saukar na alqur'ani din a cikin su zai sauka sai kuma ya zamana ya fito a ainihin wani balaraban sahara sai suka ce to ya za a yi wanda yake balaraban sahara ne bai san komai babban da kiwon dabbobi ai mu ne muka cancanta da kaza da kaza da kaza inna lillahi wa inna ilaihi ahum yaqsimuna rahmatar rabbik sune suke raba rahamar ubangiji Allah ya ce to sanudiukum su wa'ancan munafikai suna faɗi sanudiukum ko kuma su yahudan suna gaya musu sanudiukum fi ba'd al-amri to zamu bi ku ji cikin sashin al'amura ai ma'ana za mu rika taimakon ku inji munafukai wai za su taimaki yahudawan ala adawati muhammadin bisa yin kiyayya da muhammadu wata subidin nasu alal abinan alil jihadi sannan kuma in ya kira jihadi mu mun san yadda zamu mu dan kakkange mutane su dan jajja da baya kuma wai wannan ne kuma ku duba kuma ku ga abin mamaki ya khurujul hayy min al mayyit ko sai gashi dan sa kuma sahabi jarimi gwarzo a fagen yaki saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari akan wannan wa qad hakahu Allah ta'ala ai Allah ya ba mu labari cikin suratul hashar ne ina jin malam yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna ko Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labari yanzu ba ku gani ba wayannan da suka yi munafurci suke cewa ga ƴan uwansu allazina kafaru su banu qurayza kenan ba sun ce za su sako bayan sun gayyace shi sulhi a yadda za a zauna a sulhun suka ce yadda zai zauna sai a samu wani ta sama ya hau da dutsen nika sai a duba saitinsa sai a jeho dutsen ya masa kwatse to shi kuma yana can wani waje yana a gefen abin nan a gefen gidaddajin nasa yana zaune yana jira a masa umarnin isowa sai Allah ya bashi labari ya turo mala'ika jibril ya gansa to faga abin da suke shiryawa ka tashi ka tafi zaman bashi da alkhairi shine he aika musu dan sako ya ce to naji abin da kuke shirya ubangiji na ya sanar da ni kuma ba za ku ci nasara ba to daga nan he suka tsorata shine sai suke abin nan Abdullahi bin abin nan bin Salul din yake cewa zai taimake su yana da rinduna kaza kaza yana da kaza kaza kaza shine Allah yake ba mu labari alam tarra baka ga ba irin waɗannan nafaku ko ba kai dubi zuwa ga wayannan nafaku ya quluna li ikwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum in dai za ku fito na fito da Muhammadu to lanukurijanna ma'akum za mu fito tare da ku ni ma zan ɗebo da karuna wala nuɗi ufikum ahadan abadan kuma ba zan yi wa wani biyayya ba in dai akan ku ne to zan zo in taimake ku Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari yace wa in qutiltum idan da suka yaƙe ku to lanansurannakum wallahi zan ainihin taimake ku ƙarya fa yake yi fa kamar dai yadda shedan yawa ainihin wato wayannan qurayshawa ya fito da siffar wannan sarki mai sunan sarkin wadda ya fito ya abin nan sai suke tsammani shi ne ashe shaidan ne ya fito da dakaru da komai da dawakai da kayan fada ya ce ina nan tare da ku karku ji tsoro to sun san wannan sarkin jarumi ne kai tsaye suka tafi sai da aka je fagen daga kuma da ya ga mala'iku suna ta sauka yana ta sauka sai ya ja da baya suka ce kai ya haka kuma ya ce a inni ara ma la tarawna yace ni naga abin da ba ku gani daga nan sai suka gane shedan ne kuma yanzu sun zo filin daga ba halin guduwa Allah ya kaddara sai an kashe dukkan wani kafiri babba Allah kai mana muwafaka a dan gurguje Allah tabaraka wa ta'ala wallahu ya'lamu israrahum Allah ya san duk abin da suka boye wannan sirrin da suka zauna suka tattauna wallahi saboda munin sharrin mutum bi daga cin suka ce bai kamata kun gayyaci mutum ainihin sulhi ba sannan ku zo ku shirya wannan ku ce za ku yi fada da ko ku kashe shi ku yaki jama'a sa in kun yi haka ba za ku ci nasara ba Allah ba zai bar ku ba wato wasu kaɗan daga cikin masu aiki da ainihin littafinsu kenan wani sashi amma ɗayan kuma ya kuma kowa ƙiyayya da annabi amma ya ce kar a yi haka a ƙarshe Allah ya ce to fa kaifa ita ce abin nan fa kaifa yau ya karasa zalika to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala a ƙarshe yake gaya mana ya ce fa kaifa yaya halin irin waɗannan mutane zai kasance kaga abin ban mamaki idza tawaffatuhumul malaikatu lokacin da malaiku za su karbi rayukansu yadribuna suna bugun ainihin me wujuhahum fuskokin su wa adbarahum suna dukan bayan su wato zarar ba mutunci kenan a wani gurin kun ga Allah ya ba mu labari in ba na manta ba cikin suratul baqara ne ko ko cikin sura ta ban Allah ya ce za su ce ku ba mu rayukanku wai kai ne yanzu misali sai barawo ya ganka da dan wani abin arziki a hannunka shikenan sai ya fitar da bindiga sai haka yace ban abin da yake hannunka da Allah akwai arziki ai dole ka fitar ka bayar kawai ko in ka ki kuma kisa to ko mala'ika ne nan daukar rai ya san yadda ran yake sai ya zo yace masa ba ni ranka kai ko baka san ina yake ba ai ka san ba arziki ran nan Allah ya ce to abin da isa aka yi musu haka zalika bi annahum muttaba'u ma asaka Allah sun bi abin da Allah ya fushi da su ne wa karihu ridwanahu kuma sun ki yardar Allah saboda haka fa ahabada a'malahum sai Allah ya rusa ayyukansu Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka tsare mana imanin mu naga kamar akwai tambaya ne addu'a da yake nema okay to na'am na wai kamar da yake fara mata aure suna kana da wasu da ya musa na'am yake nema da wanda ya tsare da to na'am ubangiji Allah ya biya masa bukatarsa mu ma duka mai masu bukatu ne ya Allah kuma ka san abin da muke da bukatu a cikin zukatanmu ya Allah kowa da irin bukatarsa Allah kai ne masanin abin da yake zukata Allah wanda duke da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa wanda yake neman wani tsari daga abin da yake ganlo zai zame matsala gare shi Allah ka tsare shi ya Allah wanda yake neman shiriya Allah ka shiryar da shi ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah ka tsare mana imanin mu Allah muna tawassuli da abin da muka karanta ya Allah in mun karanta don neman yardarka ya Allah Allah wanda duke da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa Allah muna roƙonka muna sake maimaita addu'a ga shugabannin mu tun daga cikin wannan gari namu ka ƙara mana zaman lafiya Allah muna roƙonka ya Allah kai jagorancin hannayen shugabannin mu cikin wannan ainihin karkara ta mu ka ainihin jagorancin hannayen su zuwa ga ayyuka na alkhairi jahar mu Allah ka albarkace ta kai jagorancin hannayen shugabannin ta zuwa ga ayyuka na alkhairi Allah marasa shiriya daga cikinsu ya Allah kai ka san su ba mu san su ba Allah mun kai koke zuwa gare ka ka isar mana da sharrinsu Allah ka zaunar mana da kasar mu lafiya Allah ka zaunar mana da kasar mu lafiya Allah muna roƙonka ilimi mai amfani da harshe mai yawan ambato ya Allah Allah karka sanya shaitan ya ci nasara akan mu ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin